السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا شيء له له ولا شيء ولا لذان من الفكر الدارس ولا دواء وفاء الشيخ السبيل اليوم إذا ربما لم يدخل الناس السالي جابر الرحمن بن ناصر السالي رحمه الله ذكر وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا haka wajibi ne sanin dukkan abin da ya zo da shi cewa manzo alaihi salatu wassalam ne shaf
وأن هذه الأمور
shawarar al'amuran wanda suka gabata na ababen da manzanni suka ke banta da su wanda manzo a salatu wasalam ya ke banta da su ita rika tun yanayi na muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa Ya ya bura ayi diri na.
وتكون الرسول عليه الصلاة والسلام على أكمل الوجوه أبسا فسكا مفي تكا منذ عليه الصلاة والسلام شين مفي سام كمالا تنا عدم تلك وتا كمالا تنا عدم زي سام وزي إيا سام كمالا تنا منذ عليه الصلاة والسلام بعد وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا كما واجبي إنسان تكع ضد يجود شيء نشريعة جملة أنقلي وتفصيلا كما أبيجي والإيمان بذلك أما أنا واجب تنشي yana komawa ne ga al'umma gabaki ɗaya ba ta iya kun mutane saboda biyan da za ka yi ba za ka iya sanin dukkan abin da manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba hatta sahabbai da suka rayu da shi wata sunna tana bacewa ko tana buya ga wani daga cikin sahabbai bal hatta manya-manyan sahabbai kamar umar wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umma inda akwai wa'anda ake ma wanda muhaddatun wanda kamar nau'i na wahayi Allah madaukaki yake gwada masu abubuwa tun da kai cikin wannan al'ummar Umar ne amma duk da haka muka diba lokacin da a gazo wannan gazo wannan wannan amwas lokacin da Umar ya zo zai tafi amwas da shi da sahabbai sai ji labarin cewa gaba da inda za su je akwai alloba ta taru sai umar ya tsaya na shawara da sahabbai lokacin abu ubaida dayana cikin jama'a sai tahiya za mu ko kuma dawowa za mu da ƙarshe dai umar ya ɗau shawarar su koma amma bai a lokacin bai san da sunna ta annabi alaihi salatu wassalam sai da abu ubaida ya zo ya ba shi labari da cewa annabi alaihi salatu wassalam ga abin da ya ce idan mutum alloba ta tashi a gari yana ciki kai wuta alloba ta taru idan kuma baya gurin kai shi ta ke na wannan sunan ba ba umar radiyallahu anhu bai san ta ba daga manzo alaihi salatu wassalam wal iman bi da kuma imani da dukkan abin da ya zo daga manzo alaihi salatu wassalam fala wa rabbika la yu'minun kaga an kore imani hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ko sai ka mai da shi ga manzo alaihi salatu wassalam lokacin nan imanin ka yake tabbata wal tizamu ta'atihi fi kulli shay da kuma lazimtar da'an manzo alaihi salatu wassalam a cikin komai duk wani wanda za ka yi wa da'a a ƙarƙashin da'an manzo alaihi salatu wassalam idan da'ar shi ta ci karo da da'ar wani abin halitta to da annabi alaihi salatu wassalam ita ake gabatarwa shi yasa Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum kaga da ya kawo ulil amr bai ce wa ati'u ulil am- ulil am- ulil amri ba sai yayi atafi kawai ba tare da kawo fi'ilin ba saboda da'a ta Allah da da'a ta manzo wannan su a sake suke da'a ta waliyul amr ita an takaice ta ne da katta ci karo da da'a ta Allah da ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam ta bi tasdiqi khabari ta hanyar gaskata dukkan labarin da manzo alaihi salatu wassalam ya bada da abin da yace a gaba za a yi ko can baya an yi ka gaskatar da shi wajibi ne ka gaskatar da shi wannan kuma abubakar radiyallahu anhu ya buga mun misali wanda ya kai karshe wanda lokacin da aka yi isra da miraj da manzo alaihi salatu wassalam munafukai da mushrikai ne suke yanzu sun samu kafa wadda za su girgiza imanin abubakar aka yi maza aka zo da sassafe kaji yanzu kuma abinda abokin ka yake cewa ko cewar ya tafi sham kuma kai ba ma sham din ba daga can ma sama sai da aka je sama ta sama ta bakwai da shi abubakar radiyallahu anhu ne ya ce ta ya faɗa ya ce inda ya faɗa da gaske ya sallama saboda imani ya tabbata a cikin zuciya to haka ya kamata dukkan abin da ka san da cewa ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam ka san da cewa a cikin shi alkhairin ka yake Allah da ya halicce ka ya hi ka sanin abin da yake dacewa da kai kenan da ya shar'anta ma wannan abin a cikin shi maslahar da take wamtitali amri da kuma aiki da umarnin shi daidai gwargwadon yadda kake iyawa idan aka ce daidai gwargwado kakka ɗauka cewa kana da yanci kai yadda kake so a daidai gwargwado ma'ana idan kana da wani uzuri kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne kai sallah a tsaye amma ba ka da lahiya ba ka iya tsayuwa kenan ga sai ka koma kai daidai gwargwado yadda kake iyawa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum wa ijtinabi nahyihi amma dukkan abin da ya hane ka ka nisance shi saboda dukkan abin da aka hane ka kana iya barin shi ba aiki bane sallah can ce akai misali ka tsaya tsayawa tana yawa baka iya tsayawa amma an ce kakka ɗauka mutane aiki ne ah? ba aiki bane kowa yana iya barin ka ɗaukar kayan mutane shi yasa aka ce ka bar shi gaba ɗaya ba a ce ba ka bari daidai gwargwadon iyawarka a ka bar kayan mutane ya ce wa min zalika yana daga cikin wannan annahu khatimun nabiyyi shine cikamakin annabawa ko kuma khatamu khatamun nabiyyi shine zobe ma'ana ado saboda shine wanda eh, ya yi dukkan sauran dukkan annabawa Eh, kaga wannan ya ci karo da aqida ta ɗan ahmadiyya wanda suke kokari da kowace hanya sai sun kahu a cikin ƙasashen wanda malamai sun yi ijimai akan cewa ba musulmi ba ne ba amma kaga masallatansu kuma akwai masu zuwa sai sallah wanda su ahmad mirza gulam wanda shine ya kafa batan a wajensa annabi suna cewa manzo salasalan da ya ce lanabi ya ba'di suka ce zaftin ne ba ba ku yi zaftin shi da kyau ba ba lanabi ya bane lanabiyun ba suka ce la wani annabi ne suna wani annabi ne wanda annabi ya ce suna wani annabi ne wanda zai zo bayan shi kenan kenan a wajensa akwai annabawan da za su zo bayan annabi kaga wannan kafirci ne wanda yake tsantsa qad nasakhat shari'atuhu jami'a shara'i shari'a ce ta shahi dukkan wata shari'a shari'a ta yahudu da nasara da dukkan shari'o'in da suka gabata amma tauhidi dama guda ne kamar yadda ya gabata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashara anbiya ikhwatun li allah ikhwatun li allah ديننا واحد وشرائعنا شتى الدين مغدان معناه توحيد تكدان ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأن نبوته وشريعته باقية أن نبتش بشريعة ذات ونز بابا بند زي كوتس إلى قيام الساعة هزوا تاش القيامة فلا نبي بعده باب ولا النبي بانش ولا شريعة غير شريعته باب وتشريعة wadda ba shari'a annabi alaihi salatu wasallam ita kadai take ci wajen Allah madaukaki in kai wata shari'a a nan ban kasa wadda ba ta annabi ba akwai rada za ta da kamar yadda manzo alaihi salatu wasallam ya ce alƙalai guda uku akwai guda a cikin aljanna biyu a cikin wuta wanda ya san abin da Allah yake so ya yi aiki da shi yana cikin aljanna wanda ya sani ko bai sani ba ko da ya yi aiki da shi yana cikin wuta ghairu shari'ati fi usuluddin wa furu'i a cikin asalla na addini imani da Allah da mala'iku da abubuwan da su ne asalla na addini da furu da rassan eh, usul na addini da furu mana na shari'a ya ce wa yadkhulu fil imani bi rusuli can ya yi magana akan imani da da Allah shine rububiyya uluhiyya asma wa sifat sannan imani da annabawa yace a cikin shi imani karkashin imani da manzanni imani da littattafai yake shiga saboda ni saboda ni saboda annabawan su aka ba littattafan kenan ka yarda da annabi ka yarda da cewa annabi littafin da zai zo da shi dole ka yarda da shi idan kace ba yarda da littafin da ya zo da shi ba baka yarda da annabcin shi ba yace fal iman bi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtadi iman bi kulli ma jaa bihi min al-kitab was sunnah imani da annabcin manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kunshi imani da dukkan abin da ya zo da shi qur'ani da sunna gabaki daya al-fatiha wa ma'ani lafazan qur'ani da sunna da ma'anarsu fala yatimmu al-iman bihi illa billahi imani da annabi alaihi salatu wassalam ba zai taba tabbatuwa ba sai da imani da wannan abu wa kullu man kana a'zama ilman bidalika wa tasdiqan wa i'tirafan wa amala kana akmala iman dukkan wanda ilimin shi game da wannan abubuwan yayi girma yayi yawa ta bangaren gaskatawa da yarda da aiki to wannan imanin shi ya yi girma kamar yadda muka sani kuma zai zo a gaba imani wajen ahlus sunna yazid wa yanqus kana imanuhu kana akmala imana imanin shi ya kenan daidai gwargwadon saninka da aikinka daidai gwargwadon imaninka ya ce wal imanu bil mala'ikati imani da mala'iku mala'iku wanda Allah madaukake ya halicce su da haske kuma halittu wanda suke masu yawa waɗanda Allah ya yi su manya masu ƙarfi waɗanda ba sa sama Allah ka yi imani da su walƙadar da imani da ƙaddara mene ne ƙaddara imani da waɗannan maratar ɗin guda hudu idan ka san su sun wadatar da kai a cikin imani kar ka shiga ka yi nutsu har ka kai ka halakar da kanka yarda da cewa babu wani abu ko kuma Allah ya cikantu da ilimi wanda baya da farko kenan ya san komi ya san komi sannan ya rubuta ya rubuta komi kafin ya halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin inna allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana kafin ya halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin duk abin da zai gudana har ya rubuta shi sannan kuma wannan yana yana a ƙarƙashin mashi'a ta Allah babu abin da ke huta cikin mashi'a shi sannan zai kasance kamar yadda Allah ya kaddara ya kaddara shi babu abin da yake kaucewa abin da yadda Allah madaukaki ya kaddara shi wal qadar dakhilun fi hadha al asl al azim shi ma yana shiga cikin wannan asalin imani da manzanni ta wata huska kaddara ake shiga cikin imani da manzanni ya ake imani da kaddara ya shiga cikin imani da manzanni eh saboda yana daga cikin abin da suka zo da shi sun ce kun imani da kaddara kamar kuma yana daga cikin abin da suka zo da shi misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya zo da qur'ani a cikin qur'ani akwai tabbatar da kaddara mun gane ko akwai wani ya yi wata tambaya bayan bayan kaddara sun nace hamu dawo muje alaƙar da ke da kai tsakanin mashi'a ta Allah da kudura in mun gane abin da ya gabata wa zai ba da amsa alaƙa tsakanin mashi'a ta Allah da kudura shi Huh? Huh? a kudura kudura ta Allah mai magana a can akan abu cewa kudura shi shamila kudura shi shamila ce da mashi'a shi kuma nafila ce dukkan abubuwan da suke gudana da mashi'a Allah suke gudana ko to me bambanci da kudu- da kudura ko kuma alaƙar da ke koyi tsakanin kudura da mashi'a ha? Eh, ba wai ba kaddara ba kudura iko Allah eh kudura tana gudana Allah yana da kudura akan komai wallahu ala kulli shay'in qadir amma mashi'a mashi'a ba komai Allah ya ga dama ba mun gane ko walau sha eh, walau sha Allah la eh, ah, la amana man fil ardi jami'a amma shi Allah ya ga damar shi ah? Allah bai ga damar shi ba in Allah ya ga dama ba mai zuwa ba mai mutuwa amma Allah bai ga dama ba amma kudura kudura ita Allah yana da iko akan komai Allah yana da iko akan da ce ba mai mutuwa amma bai ga dama ba mun gane ko shi yasa mu kiyaye wata ibara ta asha'ira da mutakallimin wanda suke cewa wallahu ala ma yasha qadir la wallahu ala kulli shay'in qadir abinda ma bai bai bai ga dama ba Allah yana da iko akan shi eh kenan kan mu takaice shi da da wannan yace wa min tamamil iman wa min tamamil iman bihi an yu'lama anna ma jaa bihi haqq yana cikin cikar imanin mutum ya sani sani na yaqini cewa abinda manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi gaskiya ne dukan shi kuma dukkan abin da ya saba mishi ƙarya ne لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه dalili wanda ke na hankali ko kuma wanda ake gani ake iya tabawa da yiwa ya ci karo da wani ya ci karo da abin da manzo alaihi salatu wassalam ya zo shi da kaga hankali na wani ya ci karo da abin da manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi to ka san da ce hankalin baya da lafiya hankalin ya samu ya samu matsala kamar wanda wani malami wai wasu mata suka zo wajen shi suka ce addinin ku annabi annabi wai annabi ya sifanta su da cewa na fi sa dini wa aka yace ya za a yi musulunci ya ya kasance haka yace ku kwantar da hankali yace ba da ku ake ba sai ana magana ne da irin su Aisha da ba da Khadija sune na fi sa dini wa aka sai ko amma ko ladi na wala aka eh babu ko ka babu ko guda yace kama la yaqumu dalilul maqdim ala khilaf aka dalili wanda yake wanda aka nakalto shi asan bai yiwa ya kasance khilafun abinda manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi da saboda nakalin ta hanyar manzo alaihi salatu wassalam zai zo فالأمور العقلية أو الحسية النافعة الأمر روان دسكنا هنكري وكما واندا أكي غري وأكي يتباوى ستجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة له هكذا دليلنا للتاني على السنة سنة تبتدى ولا أبوه حاتة على تأمنها كما سنة قدرتها أكم نمائل ولا أبوه وعملها لكم أيكتا وأنها أمور yace wa ghayrun nafi min al-mazkurat dukkan abin da ba mai amfani ne daga cikin ababen da aka ambata ma'ana wanda eh, ba ta hanyar manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba wanda ta hankali ne ake riskar shi ko kuma gashi ne abu wanda kana ganin shi ko kana jin shi ko kana ɗanɗana shi ko kana taɓa shi ce laisa fiha ma yanfi wujudaha babu wani abu wanda yake kore cewa akwai akwai wannan abu وإن كان دليل الشرعي ينهى ويضم الأمور الضارة منها tare ko da dalili na shari'a yana koriya yana koriya kuma yana sukar al'amurra waɗanda suke mana yana hana dukkan abin da ke mai cutar da mutum yasa malaman usul ne suke cewa dan tarifin halal halal shine abin da maslahar shi ta kasance mahda ana dukkan shi maslaha ne kamar mi kamar sanin Allah ko kuma ta zama rajiha shi kuma halal aka san wannan abin da ya kasance mafsadar shi eh, mahada ce ko kuma rajiha ce yace wa yadkhulu fil iman bima jaa bihi rasul bal wasa'il rasul yana yana shiga cikin abin da eh, manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi eh, bal ma abin da dukkan manzanni suka zo da shi wannan kenan shine asali asali na nabi al-asl al-thalith asali na uku al-iman al-iman bil yawm al-akhir imani da ranar lahira menene ranar lahira no ranar lahira shine dukkan abin da zai zo bayan mutuwa eh manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-qabru awwalu manazil al-akhirah kabari shi ne mataki na farko na lahira to idan abin da mutum ya iske a ciki ya kasance mai kyau ne abin da zai zo bayan shi mai sauki ne idan ko mutum ya iske abin da kishiyar wannan ne to abin da zai zo sai yi sanin fa kullu ma ja'a bihi kitab was sunna dukkan abin da littafi na Allah wa sunna da sunna ta manzo alaihi salatu wassalam suka zo da shi mimma yakunu ba'da al-maut abinda yake zuwa bayan mutuwa fa innahu min al-iman bil yawm al-akhir yana daga cikin imani da ranar lahira imani da ranar lahira ranar lahira tana da sunaye sunaye ga yawmal hisab yawmal yawmal ma'ad yawmal din yawmal tagaru duka saboda wata sifa wadda take tara ta da wannan ranar shi yasa aka bada wannan sunan كأحوال البرزخ تنكر hal abubuwan da suke wakana a cikin barzakh me barzakh shine abin da ke cikin kabari kahin na azaba da ni'ima da abubuwan da suke gudana na fitina a cikin kabari kahin mutum ya shiga kenan tsakanin bayan mutum ya bar wannan duniyar kahin ya je gidan shi na ƙarshe saboda so da za ka ji an binne mutum mutane su ce ya zo gidan shi na ƙarshe wannan magana kuskure ce ta kunshi hakikalin ta kunshi inkarin ba ta da mutane nan ba shi ne gida na ƙarshe kabari ba shi ne gida na ƙarshe sai an ta da mutane gida na ƙarshe shi ne aljanna aljanna ko wuta wa ahwal yawmin qiyamah da hali na ranar tashin kiyama da abubuwan da za su afku a wannan rana wadda take mai tsanani rana wadda za ta girgiza mutane dukkan abin da ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam wanda ya shahi wannan ranar wajibi ne mutum ya imani shi wa ma fiha min al-hisab da abin da ke cikin ta na hisab cewa za a auna ayyukan mutane wanda aikin shi na gari ya rinjaya yana cikin zai shiga cikin rahamar ubangiji wanda kuma ayyukan shi miyagu suka zama su ne suka yi yawa in ba da shirka yana cikin mashiya in kuma yana da shirka ko kafurce shi kalas shi zai shiga wuta ga baki ɗaya ba tare da kamar yadda ana auna shi aikin kuma ana auna mai aikin da takardun da mala'iku suka rubuta su ma duka ana auna su yana ababen nan guda uku duka ana auna su ana auna suhuf ana auna mai aikin ana kuma auna aiki wannan abubuwan guda uku wattawa kuma imani da lada da Allah madaukaki yake ba bayan shi a bisa ayyuka wa'anda ya karba ayyuka wa'anda suke da yake da ikhlasi a ciki kuma ya koyi da manzanni wal iqab da kuma hukuma ana eh, alama wa shafa'a da imani da ceto imani da ceto da dangogin ceto ceto dai haƙƙi ne na Allah duka na Allah ne madaukaki babu wani wanda yake da kaso a ciki kullillahi shafa'atu jami'a duka ceto na Allah madaukaki ne kenan idan zaka nemi ceto wajen Allah kake neman shi barka ta misali manzo ka cece ni a ceto wajen Allah madaukaki ake neman shi kuma Allah madaukaki ya sa ya ba manzo ceto a shafa'atul uzma wanda shi kadai yake da ita al-maqam mahmud wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce guri matsayi ne wanda daga cikin bayan Allah mutum ɗaya kadai yake samun shi yace kuma yana fatan ya kasance shine mai wannan wai wannan matsayi haka manzo alaihi salatu wassalam Allah ya ceto na amshi Abu Talib wanda yana son manzo alaihi salatu wassalam wanda ya kare shi sai dai san da yake wa manzo alaihi salatu wassalam so ne tabi ba na ibada ba ne eh dan haka mu bambanta tsakanin so na ibada da so tabi yanzu misali wanda suke eh, son allolinsu koma bayan Allah kaga son su yuhibbunahum ka hubbillah ne suke musu suna yanka musu kamar yadda suke yanka wa Allah suna zuwa kaburburan su su kewa wannan shi so ne na ibada duk wanda ya yi shi shi wannan zai fita daga daga cikin addinin shi akwai nau'uka na ceto wanda ba manzo alaihi salatu wassalam kadai yake yi ba musulmi da mala'iku da mutanen kwarai duka suna ceto amma da sharaɗin shi wanda zai yi ceton Allah ya yarda da shi sannan wanda za a ma ceton Allah ya yarda da da ya ceton da mai ceton sannan kuma bayan izini izini na Allah ba shi zai tashi kawai ya zo ya ceto ba shi yasa mu ba a shafa'atul uzma lokacin da mutane za su zo wajen Adam ya ba da hamzarin shi su zo wajen Nuh shi ma ya ce a zahi ƙarfin shi su zo wajen ibrahim su zo wajen musa su zo wajen isa in suka zo wajen manzo alaihi salatu wassalam ya zo karkashin al'arshi ya yi sujada ya ce ya yabi allah maɗaukaki da wasu wani abin yabo wanda shi ma nan duniya bai san shi a lokacin allah zai ce daga kanka ka tambayi abin da kake so a baka a lokacin allah zai ba shi izini kaga manzo alaihi salatu wassalam ba kawai da ya zo ya ce ko ba sai da Allah ya yayi Allah bayan yaban Allah Allah ya ce ya yi ceto a lokacin nan ne ya ceto kenan wani wanda zai ce ma a nan in mun je ka kwantar da hankali in mun je lahira za a sa ka aljihu to a lahira babu kwal babu kwal kenan ka tsaya tun daga nan ka bi hanyoyin da Allah madaukaki zai ba zai sa manzo ya cece ka duk wanda baya da tauhidi kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Huraira duk wanda baya da tauhidi baya da baya da ceto manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar ma kowane annabi yana da ceto yana da addu'a wadda take karbabba yace amma shi tashi addu'a ya jinkirta ta saboda masu kaba'ira daga al'ummar shi kaba'ira wanda wanda ba su da ba su da shirka kamar yadda a cikin hadisin guda ya ce wanda ya ce la ilaha illallah khalisan min qalbi yana sai mutum yana da ikhlas yana da tauhidi tsantsa kafin ya samu ya samu ceto shekh harun ha oh wai borai oh woforo oh oh oh kurse oh wofo sene woforo horgel mani a'a shi wannan wannan da yake da suna far'a ne far'a ne daga mahabba ta Allah eh saboda addini ka so mutum saboda addini wala wal bara tafri ne daga ainihin san san Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da halawatul iman man radiya billahi rabban ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله wannan tafri'i ne na asalin mahabba mahabba asali tana koma ga Allah madaukaki ya ce wa mizan da kuma mizani wanda Sheikh Kasim ya yi bayanin shi a cikin aqida ta Abaziye cewa ma'auni ne wanda za a auna ayyuka wanda kowa za a auna ayyukan shi za a auna wayannan abubuwan da muka faɗa wanda kuma auni ne wanda yake na hakika ba kamar yadda mutadila suke cewa ba cewa mai sai da kayan miya shi yake bukatar ma'auni Allah ya bukatar ma'auni Allah yana yin al'amuran shi ne da hikima saboda su hankalinsu suka sa suka sa gaba ba nasu ba wasu hufin ma'akuda da yamin wa shimar da wannan littattafai na ayyuka wanda mutum ya yi wanda ayyukan shi na gari ne za a bashi littattafan shi da hannun dama wanda kuma ayyukan shi miyagu ne za a bashi littafin ayyukan shi da hannun hagu wa sirat da kuma imani da sirat mutum ya tabbatar da cewa akwai wata gada akan jahannama wanda kowa sai ya wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatiman maqdiya ba wanda ba zai ba to wanda yace ma zai ma wata hanya dan da zaka kauce wannan han- wannan eh gadar ka san da cewa ya gara ka yake shi da kanshi dole sai ya yi wannan hanya eh game da sirati abu biyu ne ke da ku. na farko wannan kowa yana da yake ko da mutum eh ya yi inkari to dole sai ya yi abu na biyu shine kubuta mutum zai tsallake ko ba zai tsallake wannan Allah Allah ka dai sani shi yasa annaba ma a wannan mawqifin addu'ar su Allahumma sallim sallim to idan ya kasance annabawa ma suna ce Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu ina da sauran mutane kenan duk wanda ya inkarin ko ce akwai wasu wanda ba za su bi ya san da cewa ayat Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su yake karyata ya karyata wani abu wanda yake ma'lumun min ad-din bil darura hakikanin shi menene kafirci yace wasuful ma'khudha bil yamin wa shimal was sirat wa ahwal al jannati wan nar da yanayi wanda yake cikin aljanna na ni'ima wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ido bata taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba ma zuwa a zuciyar mutum ba a hankalin ka tunanin ka baka taba tunanin ko irin wannan ni'ima ba shi ita ce cikin gidan aljanna akwai wanda kuma aka ba mu labari misali manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin gidan aljanna cikin itaciya inuwa itaciya za ka yi shekara ɗari kana tafiya cikin inuwa itaciya guda kuma duk abin da kake nema anan da kai tunanin shi zo maka zai gida ne wanda wanda idan mutum ya rasa shi to shi ne ɗabar eh gida ne wanda kuma dawwama ake ciki ba a fita daga ciki ba a ce ba kama gidan duniya ba ne ba amma ummati ma bai na sitti na yin sarri wanda sara sana na ce rayuwar al'umma da daga shekara sittin zuwa saba'in yan kaɗan ne wanda suke wuce haka to kai mai hankali yana ba rayuwa wanda take mai daɗi wanda kuma ba ta yankewa saboda rayuwar shekara sattin sattin ya kuma duk yadda ka samu nema a cikinta da ita da matsaloli ولقد خلقنا الإنسان في كبد ka kaso kamar yadda wani ya ce ahlus sunna wahala ahlul bida wahala ko ka kaso sai ka wahala in ba kai shara sharan masallaci ka yi ta kasuwa eh yanan sai yanzu kwaraka ka zabi hanya wadda take ita ce alkhairi gare shi yasa magabatan mu take su hankalin su cikakki wuri shi yasa duniya ba ta je su ba eh mu ne muke gudu bayan ta kana nan kana ta duka tashi tana ba tuni wannan gobowar haka kana kasa kai ko wanda bai bai ladabi da Allah ba bai wa ladabi wa Allah ba a ban kasa aka ce to za a ladabtar da shi a cikin ta kenan kana son ka tsira ka tsaya kai abin da Allah madaukaki yake so a gare ka abin da baya so ka nisance shi ya so in ka shiga can gurin to hutu ne za ka je daga ka mutu babu wahala kuma kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya rasu Fatima tana cewa wai kai tona ba wannan wahala babana na cikin wahala yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace la karba ala abiki ba da yau daga yau ba mankiya ya rabu da wahala wahala ta wanda ke man kasa ne mu da ke kenan kai mu ma mu Allah ta mun sai mu ma mu huta Allah ta mu cikin wanda suka huta wannan da wuta kamar yadda Sheikh Qasim a cikin akida Tabaziya ne bayani akwai su tun a tun yanzu kan mutum ya ce a wasu aljanna da wuta sai in lokaci ya yi za a halice su manzo alaihi salatu wassalam ya gan kamar yadda wata yana sallah ya yi gaba ya miƙa hannun shi ya kuma sake dawowa baya aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ce aljanna aka kula mishi ta zai ciro inabi rashin wannan biyan inabi ya ce kuma sai ya bari ya ce inda ya ciro takunci har duniya da tashi zai kare yau to kare ke na wannan nema ce wadda take babba ya ce wa ahwali ahlima da yanayi na wanda ke cikin aljanna da wanda ke cikin wuta وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا لكما دنبوهم أبدا da Allah ya tanadawa wanda ke cikin aljanna a dunkule wanda ke a dunkule kai imani da su a dunkule wanda ka san su a bayyace kai imani da su a bayyace fa kullu dalika dakhil fi al-iman bi yawm al-akhir wannan duka yana shiga cikin imani da ranar lahira tace al-asma ba'da masala na hudu mas'alatul iman mas'ala ta imani wadda mas'ala ce wadda tana da hadarin da su saboda banda na farko a cikin wannan mas'alar da faru wanda suka kafartar da musulmi khawarij wanda suka kafartar da musulmi yana mas'alar ce wadda take tana da muhimmanci shi yasa malamai suka rubuta littafi su kutuma kai kamar ibn manda yana da kitabul iman shekul islam yana da kitabul iman wanda al-imam al-tahdi ya yi tarhisin shi yana mas'ala ce wadda take tana da muhimmancin gaske kun ga a cikin aqidatul raziye da ita hawa yace fa ahlus sunnati ya katiyuna ma jaa bihi kitab was sunna ahlus sunna suna kudurta abinda littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi min annal imana cewa imani huwa tasdiqul qalbi shine gaskatawa na zuciya gaskatawa na zuciya ma'ana ya kudurce zuciya ta kudurce dukkan abubuwan da yake wajibi ta kudurce abubuwan da manzo alaihi salatu wassalam ya zo da su waɗanda manya manya su ne waɗannan asalla guda guda shida usulul iman al-mutadammin li a'malil jawarih wanda kuma sun kumshi ayyuka na na gabbai na ayyuka na gabbai suna shiga cikin cikin cikin imani kenan imani ya kunshi qaul wa amal qaul na na qalb qaul na qalb shine at-tasdiq wal i'tiqad da amal na qalb ya shahi ikhlasi da khawf ar-raja da abin da ya kama da haka duka su suna shiga cikin aiki na na zuciya sai aiki wannan kawul na lisan da amalin jawari wannan shine shine imani fa yaquluna al-iman i'tiqadat al-qulub shine abin da zuciya ta kudurci wa a'maluha da ayyuka na na zuciya mu bambanta tsakanin eh qawl ko kuma i'tiqad na zuciya da ayyuka i'tiqad din shine magana ta zuciya shine tasdiq kenan in aka ce qawl qawl na lisan da na qalb duka suna shiga mun gane ko wa a'maluha da ayyuka ayyukansu wa amalul jawarih da ayyuka na na gabbai misali sallah azumi zakka da abin da ya kama da haka huwa tasdiqul wa aqwalul lisan da ayyuka na na halshi misali ha tasbih eh, yana shiga ciki amma asalin wanda da shi mutum yake shiga cikin imani shine shahadatu Allah ilaha illallah umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu ko hatta yashhadu Allah ilaha illallah wanda da shine mutum yake shiga cikin imani wa annaha kullaha min al-iman cewa wa'annan duka suna cikin imani wa anna man akmalaha zahiran wa batinan wanda ya kammala imani a cikin zahiri da batin zahiri shine abubuwan da aka umarce ka wanda ke wajibi a kanka sallah guda biyar azumin watan ramadan hajji da dukkan abin da ke wajibi a kanka kenan kayi wa batinan da abubuwa wanda suke na na wannan na zuciya kamar ikhlasi ikhlasin ibada gaba ɗaya daga Allah na ɗauki da mahabba da raja da inaba da tawakkul da sauran ayyuka to wanda ya wannan ya tabbatar da wannan faqad akmala iman wannan ya cika ya cika imani wannan shi ake cewa wanda ya sifantu da al-iman al-mutlaq al-iman al-mutlaq mun gane ko shine imani wanda yake kammalalle wa man takasa shay'an minha wanda imani shi ya rage da wani abu fa kadin takasa min imani wannan imani shi ya rage yana nan ne yake karanta karanta mana cewa imani yana karuwa yana ragewa yazidu wa yanqus yace wa hadhihi al-umur wa yana abubuwan wa'inda dalilin su imani yake karuwa yake ragewa birkun wasadakun shuba yanki yanki har saba'in da saba'in da bakwai ko sama da sama da saba'in sama da saba'in a cikin wata riwaya wadda ita ce riwaya mahfuza birkun wasitun ita ce ta yi ita ce wannan riwaya wadda take mahfuza ce a alaha kawul la ilaha illallah mafi kololuwarta wadda ta yi komi daraja shi ne mutum ya ce la ilaha illallah saboda ni saboda ita ce ke tabbatarwa Allah wanda kuki da haƙƙin shi da kore dukkan wata kishiya gare shi wa man yu'min wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يتي وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يتي ما في إذا ما كسنت wadda ita ce ƙarshe wajen daraja ta ce mutum ya kawar da wani abu wanda ke cutarwa daga kan hanya wannan aiki ne ko ko magana ko ita kalu ina wannan yake gwada yana gwada cewa aiki yana shiga cikin cikin imani inda annabi ya ce al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah yana cikin imani wa adnaha na karshe na kasa wajen daraja yace kawar da wani abu wanda ke cutarwa akan hanyar mutane wannan yana cikin imani wal haya shu'batun min al-iman kumya kunya wanda mutum yake yi wadda take a gurin ta kunya ta hakika da yanzu akwai wata kunya wadda ba kunya ba ce ba eh mutum ya zo cikin mutane ba mai sallah sai ya kunya ce shi ma bari ya zalla ya ce alhaya wal haya shi wa tun da diwa wannan ba ba kunya ba ce ba kunya eh kunya na abu na farko wanda ya kamata ka yi kunya shine Allah duk kunya da ta ci karo da jin kunyar Allah wannan ba kunya ba ce ba wannan kasawa ce wannan abu ana zargin wanda ya aikata shi ba a ruwan gobe cewa alhaya shubatun min al-iman wa yurattibuna ala hadha al-asl anna an-nasa fil iman daraja shi yasa akan wannan suke yi cewa mutane game da imani darajoji ne darajoji ne muqarrabuna akwai wanda suke na kusa na kusa da wa Ah? da Allah eh wanda as-sabiqun as-sabiqun wa ashabu yamin wa zalimuna li anfusihim da wanda suka zalunci kansu da wanda dukan su suna da imani wanda suna da imani al-mutlaq al-iman al-mutlaq muqarrabun da ashabu yamin ashabu yamin sune wanda sun zo da wajibat sun bar abin da ke haram kamar yadda wannan sahabi ya zo da lokacin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gane ababen da ke eh, farilla akan shi yace zai tafi da akan su bai kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace aflah in sadaq aflah me ya fara shine samun dadin kai a nan duniya da lahira in sadaka ina wannan sune ashabu yamin wa zalimuna li anfusihim wanda sun zalunci kanunci wanda zalunci su bai kai a zulmul kabir ba inna shirka la zulmun azim aka kuwa mutum yana da kafirci misali mutum ba mushriki bane ba bai shirka ba amma yace kai shi duka abubuwan da shari'a ta zo da su ya yarda amma shi annabi Isa ne da yarda da shi ba me ba ne hukuncin shi kafiri imanin shi gaba daya babu shi saboda abin da ya zo da shi baya ƙasa da shirka shi yasa Allah abin da yake gafartawa shine abin da yake ƙasa da shirka kafirci ne da yake da shirka shi yasa Allah baya gafarta shi yace wa zalimuna li anfusihim bi hasabi maqamatihim min ad-din daidai gwargwadon matsayin sa a cikin addini wal iman da imani wa annahu yazidu wa yanqus yana karuwa yana rage faman fa'ala muharram wanda ya aikata abin da ke haramun ne au taraka wajiban haramun amma wanda bai kai ga kafirci ba bai kai ga shirka ba ko kuma ya bar wani abu wanda ke wajibi a kai shi bai bar amma bai kai tauhidi ba wanda ya bar tauhidi shi an bar shi wanda ya bar aqida abinda da dole ne ya kudurce shi shi ba zancen shi ake ba yace nafasa imanuhu alwajib ta imanin shi wanda ke wajibi ya ya rage imani kenan akwai wajibi akwai mustahab wane ne wajibi imani wajibi shine aikata dukkan abin da ke wajibi a nan al-imanin mustahab yin nafil filu ba dole bane sai ka yi shi ba amma kai yi shi kuma imanin ka zai kawo ke nafasa imanin wajib ma lam yatub ila Allah muddin dai bai tuba ba amma idan ya aikata wani abu da yake rage imanin shi wanda ke wajibi tsanan ya tuba at-tawbatu tajubbu ma qabla ma qabla bal Allah ya ce yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat sai ya canza musu da miyagun ayyuka nan ya ba su ayyuka ya ba su lada yace wa yurtibu ala hada al-asli anna an-nasa thalathatu aqsam akan haka suna yi cewa mutane sun kasu kashi uku منهم من قام بحقوق الإيمان كلها أكون لله تهكينا إيماني كبعيدا كما مثال النبي عليه الصلاة والسلام ذا أولو الأزل ذا النبع وهو المؤمن حقا وانا شيء مؤمني وانا يكينا حقيقة شيء أكيكرا المؤمن مؤمن ها الإيمان المطلق المؤمن إيمان مطلق إيمانا مطلقا yace wa minhum man tarakaha kulla akwai wanda shi ko ya bar haƙƙi na imani da baki ɗaya fa hada kafirun billahi ta'ala wannan kafiri in ya zo da abu guda abu guda wanda ke roshe imani gaba ɗaya shi ke ya shiga cikin cikin wannan sinsin yace wa minhum man fihi imanu wa kufr akwai wanda ya haɗa tsakanin imani da kafirci don kenan kafircin wanne ake yi kafirci wanda bai hukunta mutum daga addini imani da kafirci wanda yake hudda mutum daga daga addini ba su haɗuwa daga ya kafirta kenan imanin shi babu gaba ɗaya amma nan ana nufin kafirci duna kufur kufrun duna kufur kamar wasu abubuwan da annabi alaihi salatu wassalam ya sifanta su da cewa kafirci ne wanda hakikanin su ba ana nufin kafirci ne hudda mutum daga kamar kitabul قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر kenan dukkan wanda ya yaƙi musulmi kafiri can kuma Allah ya ce wa in fa'ifatan min al-mu'minina qatatal da dukkan su Allah ya sifanta su da da imani kuma ya ce idan idan suka yaƙi junan su kenan wannan kafirci ne wanda wanda baya koyo shi imani da wajiya أو إيمان ونفاق هو إيمان منافقتي أو خير وشر هو هذا نشي ما نفاق بابا بابا نفاق وندا عملي با وندا يهودا اعتقاد وندا يهودا مثل دغا دغا مسلمتي با وندا أذاهي يا إيمان أما أباطني يزو وجن وجن كهو رسيتي تعالى لكم يودر سنين كنا ما رشي أجيبا كمان ayyuka wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace alamomi ne na munafiki yana ƙarya yana cin amana da an ba shi in ya dawo alƙawari da ya cikawa wannan shine munafiki wanda yake amana aw khayrun wa shar ko kuma ya hada alkhairi da shar wa fihi min wilayati Allah wa istiqamihi li karamatihi bi hasabi ma ma'ahu min al-iman yana da haƙƙi daga so so na Allah daidai gwargwadon yadda yake da imani yanar shi yasa shekul islam yake cewa dukkan dukkan wanda yake da imani wani sai dai wani ta gaska zai dai tsoron allahnka kuma babu alaka ko talazumi tsakanin karama wadda take hissiya da imani sannan mutane da suke suke sakin layi asalin karama babba ita ce wadda take da alaka da mu'jiza babba ta annabi wace ce mu'jiza babba ta annabi ha qur'ani kenan karama mafi girma ita ce aiki da qur'ani da sunna eh wannan ita na aiki da ita yayi a ce kana tashi cikin iska ko su ma yana tashi cikin iska kai ka san da ka yi tsuntsu ko yana tashi cikin iska amma mun yana aiki da kitabu sunna to yi kokari kai aiki da kitabu sunna ka samu babban karama yace wa fihi min adawati Allah wa siqaqihi li uqubatihi bi hasabi ma fadiyahu min al-iman yana da kuma haƙƙi a kishi musulmi na kwarai ya kamata ya kasance yana da wala wa bara kana san mutum saboda Allah kuma kana kin shi saboda Allah lokacin da ka gan shi ya mutum ne miƙaƙƙe a kan hanyar Allah ka so shi daidai gwargwadon yadda kake kyautata mushi da zo wallahu ya wannan sara'i daidai yadda ka ga gwargwadon yadda ka ga yake kin Allah yake kin sunna manzo alaihi salatu wassalam daidai gwargwadon haka nan ka ki shi ko da nan uwanka ne na kusa idan daidai gwargwadon yadda ya bar ayyuka na imani ya dai gwargwaron haka ake ake wannan yin shi kenan wannan na farko yana da al'imanin mutlaq wanda ya zo da dukkan abin da ya kamata ya zo su ya nisanci abin da yake wajibi ya nisance su shi kuma wannan na biyu yana da asalin imani amma imanin su mai rauni ne dai gwargwaron yanda ya bar ayyuka na imani kenan wannan shi ake cewa imani mutlaqul imani wancan na farko al'imanin mutlaq wannan mutlaq al'iman min tibiyar da ce wani rattibu na alhada al'asir al'azim aka suna gini a kan wannan babban asali an na gaba kiran zunubi wasu ga kiran allazi la tasiru bi sahihi hajjal kufri tun kisu iman al'abdi min gari an tufrijahu min da'iratul islam suna gini a kan wannan cewa manya-manyan zunubai ɗan zunubai waɗanda ba su sahu da mutum daga da'ira ta musulunci saboda wannan zunuban sun kasu kashi biyu akwai kaba'ira ah, akwai kuma wanda ake kira da sabai in tajtanimu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kana akwai sabai akwai kaba'ir yace wanda ba su kai ga kafurci ba su da masa da'ira ba su kai ga kafurci sai lokacin da mutum ya halarta saurira ne ya ce halarci ya san da ce Allah ya haramta da ya ce halarci zai shiga cikin kafurci to wannan yana rage imanin bawa ba tare da hudda shi daga cikin da'irar musulunci ba wala yukhallalu fi nari jahannam kuma ba a dawamar da shi a cikin wutar jahannama idan wuta wutar jahannama ta kaska shi akwai wuta wadda take dawama akwai wuta kuma ta usatul muwahhidin wanda su za su fita daga cikin ta kowa wanda Allah ya kama da zunubin su da bai gan a cikin garin damar shi bai gafarta musu ba za a azabtar da su daidai gwargwaron bannas bayan haka kuma a mai da su gidan aljanna wala yudkhuluna alayhi kufra kama taqulu al-khawarij basa itlaqin kafirci ga shi wannan mai kaba'ira ko mun girman zunubi idan bai kai shirka ba bai kai kafirci ba masa kafirtar da shi sabanin khawarij khawarij a wajen su wanda ya karya kafiri to ga mana musulmi ne suke sauraron a kalkai akan wannan aqida duk wanda ya karya kahuri ne wanda ya zina kahuri ne wanda ya shariya kahuri ne wanda ya yi da wani kahuri ne riba wanda ya ta'amuli da riba kahuri ne a wajensu waye saura kaga wannan karya ya isa ya gwada maka cewa wannan aqidar ba aqida ba ce أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة وكما سكوري مشي إيماني كما عند المعتزلة واسكيجا سنة توا wannan me yake da suna yana cikin manzila bainal manzilatai shi ba kahuri ba shi kuma ba mumini ba ka taba ji wannan shafi suwaye ba kahuri ba ba mumini ba Eh. Oh, así ya voy a decir eso. Oh. Así a la hara, así al dunya. Huh? To. Ai. Amma da karshe suka ce in yaje lahira dan wuta ne. Kaga eh zai dawo mu kuma a cikin wuta. Yanan kaga akwai tanakul suma a cikin a cikin maganar tasu. Oh, ala harami ko yema. In ker ko ne. Lok to ala. Ne bari kulun suna cewa huwa mu'minun bi iman. Shi mu'mini ne da imani, shi asalin imanin nan nashi da ayyukan shi na gari. Daidai gwargwadon su shi mu'mini ne. Fasikun bi kabirati. Fasiki ne da kabirar shi. Wannan magana ahlus sunna kenan su suna tsaka tsakiya tsakanin khawarij da murji'a saboda murji'a ne suka ce su ta suka yi inda kana da tasdiq ko mi kai da rage imanin ka yana wajen su dukan su da karshe wajen su imani a guda ne da rage da karuwa da rage sai dai wannan su ta suka daga mutum ya yi zunubi zagon ya aiki gaba ɗaya sai ya rasa shi wannan kuma suka ce su murji'a zunubi dai ba ya taɓa imani da abin da mutum yayi suka ce ba ya taɓa imani shi ba ya rage imani shi eh da abubakar da ban da mala'ika jibril ma'anar magana su kenan ban da annabawa ta ce idan an samu shakku kaɗan yanan sabka zai rasa shi za a yi ba a same shi gaba ɗaya ko a rasa shi gaba ɗaya kaga ka kaga girman bannan da bid'a take gawa cikin al'umma fasikun bi kabira bi fasiki ne da wannan babban zunubi na shi fama abu mutlaqul iman yana da mutlaqul iman amma ba da al-iman al-mutlaq wa amma al-iman al-mutlaq fa yunfa an ana kore mishi al-iman al-mutlaq amma yana da mutlaqul iman mutlaqul iman shine ko da mithqala dharra na imani yayi saura a cikin zuciyar shi yana da mutlaqul iman amma ba da al-iman al-mutlaq nan za mu tsaya kenan sai zama na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك